الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين حديثي نشدة أشكين أربعون حديث نبب مال من إمام النووي رحمة الله عليه الله يجيك مالا رحمة لذكا مال من سنة الحديث الثابت حديثي نشدة عن أبي عبد الله بابا عبد الله إن كاتا مداكا سامي عبد الله yana cikin sunaye wanda Allah ya ce Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda in kaji an kawo sunan sahabi an ce radiyallahu anhuma ana nufin da dan da uban duk sahabbai Allah ya kara musu yarda قال يكي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيكينا شيوة إن الحلال بين حلال بينتك كما هو كتيات الحلال akwai wani mahaukaci da da kale-kale femi nijar na sabuwa tun ba a san loto ba ka san sai wurin amsa program sai an yi layi mutane sun yi layi mahaukaci na huce tsakiyar sahu na ciran femi nijar sai ga wanda hurhura mahaukaci ya je ya komo ya zo daidai da tsohon ya ce ba ba har da ku ne an kai mai wa'azi waye mai wa'azi ba ba hadda ku shi ya ga to me kaje ma to innal halal bayyin wallahi mala halal kowa ya san halal kamar bin halal ne ke da wahala amma ba wanda bai san halal ba wa innal harama bayyin kuma haram bayyin take na'am sati da ya wuce wani hadisi mun kai an aumil muminin mun kai mala kenan sai mu eh amma wanga ba mu karanta shi ba yanzu ne muke karatu shi na barakallahu fi guda gare ka ko babu ha ba ba ka gane ba guda to innal halal bayyin annabi ya ce halal bayyana take Allah ya bayyana mun halal ya ba mu ikon cin halal jama'a wallah halal akwai albarka amma masu cinta sun yi karamci a duniya Allah ya sa mu cikin masu cinta ba su da yawa ba kowa ya binciki kanshi kowane wata sai kai biletan haram nawa ta shigo haram nawa na maida saboda kun ga hadisan ga uku na farko innamal a'mal da hadisi da ya gabata mana a hadasa da wanga hadisi su ne addini al-ikhlas innamal a'mal hadisin Aisha as-sunna hadisin samun karbuwa wurin Allah addu'a da ibada al-halal cin halal duk yadda kace ahli sunna amma baka cin halal to ka faɗi akwai mutane masu ONG da yawa su rubuta ma larabawa ga marayu nan ga waɗanda suke a ramin tsofaffi ONG a turo kuɗi a ba tsohuwa mala a zo a ba su envelope wurin baturen wurin balaraba mumini ya ce a ba kowace mace tuwa san mil a she san kimil san kimil ni za su ce ma Allah ranar kiya rallaye malam ka ga rago dan bunsuru karami wanda ya turo kuɗin a yi layyar shi wallahi wani yana iya ba da san mil a kan rago guda a sai ragon likka goma goma ni za mu ce ma Allah ranar kiyama wani da suna ONG ne suke bugawa su buga kuɗi su tafiya wani ya ce ni wallahi malam ONG da ka shiga wa sai dai addu'a mafiya shi malam na faruwa muku ne da malumman masu karanta aya da hadisi to bari zance ONG na turawa a su rubutu kawai suke bayar da yako a rubuta akwai wanda ma'aikatar su yace wani ya rubuta mu bayar da yako wani misiyon na ƙarya a takarda ya tura takardar yace an gano shi bangaren likitanci ne wani seminar ne ya kirkiro babu likitocin ha yasa Ford cafe kuɗin cafe ga nawa transport car adadin kaza karbiran wallahi babu binciken kuɗi su shigo sai a danne mu fiye sabuwar mota da gida mu ko in mu huce mu cika wallahi wani muna rita da wani ga gidan haram wallahi ka mutu cikin bukka halal ya yi ma alkhairi ka samu gidan da haram dan shi halal bayyana take ma babu son ta ne saboda cikin halal muna ganin kamar rayuwar mu ba ta daɗi matan magabata in mai gida zai hita su ce wallahi ittaqillaha fina mai gida in baka samu halal ba wallahi ka komo nasbir alal ju za mu yi hankuri akan yunwar duniya wala nasbir alal na ba mu iya hankuri hutar jahannam annabi yayi hadisi yace kullu lahamin nabata bil haram fan naru aula bi duk cikin da ya jinu da haram wuta kawai ta dace shi commerce allin duk yana cikin haram albai'u ma laita inda kai saye da sayarwar abun da bai shigo hannunka ba haram ba a cinikin sihi cikin ruwa mana kana iya filimen abu ka maida shi kular bule alhali wari ne algish yana cikin nau'i na gish kwamarsancinmu tauye ma'auni masu sai da sigari wani sai da mai na hidda mata ya canza mata yanayi cikin shi ya yi zuciya wani cikin sai da mensh wani cikin sai da kwaya wani cikin sai da kini wanda yake zub da ciki ga 'yan mata yanzu sai wani ya yi mutu wa'azin cewa haram ne aikinsu Allah ya kare wallahi masu ONG ku san za ku tsayuwa gaban Allah duk rubutun da kun kai malam an taɓa kiran mu karɓar da bino su waɗanda sun ka aiko da bino kun san nami ne na Ramadan sai bayan Ramadan kuma wai sai an ɗauki hoton ka da bino na cike da magasai abu ba naka ba ba kai kace ba wanda ya ce yace ku ba masu azumi su bude baki saboda ƙetar bakin mutum ku rige shi cikin zani me za mu ce ma Allah akwai gidajen marayu wallahi lahada sai ta ɓace cikin makarfai marayu bai da lahada na bugawa akwai masu amso kwantara ku je kawai su rijiyoyi in mutum ya samu rijiya guda ya mata fentir da falaka na karya ya samu wani mai gari da bai sani ya bashi ɗan cin hanci ayi koto shi ke rijiya talatin duka sun mutu sai gobe kiyama ba mu tsaya mu yi tunanin haɗuwar mu da Allah wallahi kai zunubi tsakaninka da Allah ya yi ma sauki ka shiga haƙƙin al'umma innal halal bayyin wa innal haram bayyin annabi yace wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakanin halal da haram akwai dan al'amura masu rikitarwa to menene wajibi akan musulmi wa yuqiful umur hatta ya'lam ma Allah fihi ma kad hakama duk musulmi in baka san halacci ba ko haramci to ga ka aikata fasalu ahla zikri in kuntum la to mun kuskura mu saboda mu muna rigai malam shiga masallaci to nan ba hauki yayi kuskure dama ana so a rigai malam masallaci ko ba haka ba to sai mutum yayi da kaji yawanci ban ce duka ba mutum ɗari in kaji an tambaye ka hukuncin kaza halal ne ko haram to an yi abun ne ba malam muna da tambaya wallahi wani abu ne muke son mu san halal to haram asha asha sun aikata ne ka'ida shari'a ba a yi sai an yi tambaya kitabu tawhid na makon da ya gabata mun ka bayani sahabin da ya rukiya ga sarki ba ya samu haraji ba ya samu kuɗi ba an ba da ragunan ko yace ba mu ci sai mun tambayi manzo Allah dan ni karambani ne ne kaga masu son aljanna ko sai da kun ka tamba annabi yace to ni ma ku sa mini kaso in kun raba kai kai tsintuwa miliyan goma ka canye ka zo kana ta to malam ya za a yi yanzu a nan malam kuɗin shi ne da masu cin dukiyoyin marayu ga kunan dubi wani cikin alhazai cikin malul yatim ya yi dukiya da kanan shi ya mutu yana da kuɗi ya amso takardu ya amso takardu waɗansu mata da sun ga alhaji ya kusa mutuwa sai a ɗauko takardun gida a gaggauta da wani isiya a canza suna in an yi mutuwa kuma har da kuka inna lillahi da an tsora aban da bai ashe komai ashe takardun gida masu tsada suna gare ta sa sunanta ka mutane sun yi nisawa walla gan mu rudu wai da yawan zuwa haji mutum dubu ce zuwa haji wallahi ka rudu da bin gaskiya da cin halal cikin waga al'umma duk wanda ka ga yana kaffa kaffa sai halal zalla to wallahi babban mutum ne wurin Allah saboda ba su da yawa ana bita da kulli ne duk inda ka shiga akwai korin to akwai cin an sai an biyo ka kuma talauci kuma gashi ba daɗi gare shi ba in ka ce ba ka so shaidan ki to mutu talaka nan za ka mutuwa ko dan birgi guda ba kullum ai ta korar ka haya mutuwa za ka yi ki ba muri lo jama'a matar ka ta kore ka akwai wanda ya tuba ya bar sai da sigari sai da an kai mai taron dangi jan mi zai shiga ya ji wa'azi sigari haram ya bari wai dangi ba su yarda dan yana ba su haram Allah ka tausaya mana in kai bari in ba ku misali yanzu wanda ya ci loto miliyan 15 cikin fami kun san akwai masu wada da shi in bai ba su wani abu ba gaskiya ne ko ba gaskiya ne wani da ya ji dan uwan shi ya sa miliyan 60 na loci zai ware kai a bakin kowa gidan shi na zo mutunan banza tun baka kashe kan barin ba alamar da cewa muna bin haram ne da gudu kuma haram ma ta ki samuwa wai dan kasuwa ke cewa wai halal ma hallafi ya dai duk abun da ya shigo nan kawai halal ne in ta buga sai ce ina ga yanzu babu gaskiya malam kawai buga mu tahi ai babu masu cin halal wallahi akwai masu cin halal yi addu'a Allah ya saka cikin fukashi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas yawa daga cikin mutane ba san hukuncin wannan abubuwa ba to tunda baka san hukuncin bainal halal war haram me ya kamata kai annabi yace fa man ittaka shubahat duk wanda ya kama kansa daga fadawa cikin waɗannan abubuwa masu rikitarwa fa kad tabra li dinihi wa irdihi to tabbat mutunan ya tsira da addininsa da mutuncinsa baka yi ba balle a tambaye ka kenan mutum in kaga wani abu wanda baka san hukuncin shi ba ka aikata wa man waqa fi shubahat annabi yake duk wanda ya abka ma waɗannan abubuwa masu rikitarwa ba tare da yayi tambaya ba waqa fil haram ya abka ma haram yau in kai sai bayan ka yi tambaya ka yi sa an ce a bai da laihi gobe in ka hau laihi ne za ka yi tunda baka san hukuncinsa ba annabi yace misali wanda bai san hukuncin halal da haram ya shiga karra'i yar'a haulal hima kamar mai kiyo ne wanda yake kiyo gewayen iyakar mutane ga gona da iyaka sai ya kawo dabbobin shi kusan iyakar gonan mutane yushi ku an yarta afi zai kusa ya fada cikin gonan mutane kana da dabbobi ɗari kai kadai ne mai kiyo kana iya ma'ana kare waɗannan dabbobi da fadawa akan iyakar mutane ba ka iyawa annabi muhammad alaihi salatu ya ce ala ku saurara inna li kulli malakin hima kowane shugaba kowane sarki yana da iyakoci shugaban nijar ba nijar kawai ke mallaka ba na burkina burkina ne to wa inna himallah maharibu iyakocin allah shine haram enterdi frontier da allah ya sa mumini al-mahari sai annabi ya ce ala ku saurara wa inna fil jasdi mudghah cikin jiki akwai wata tsoka إذا فلحت فلح الجسد كله إن تجارو بشك يا جارو وإذا فسدت إن تلالت فسد الجسد كله دشك يا لالت kaga bai kai tutu tutu ba masu son huskar su yi kyalkyali masu isnekar ko isne wane ne a shiga cikin rana a yi salfi da gare shi yana kyalkyalmi kuke ce isma isnaf ku gyara zukatanku inna allaha la yanzur ila أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر نعم في ورا كمر بطوريا إن نم بيد شو في وادي كي ودي كم كل سنة كم ماذا أقول مسكوت والله ما لا kawai ku birge mutane to mumini shi yana kokarin birge Allah ina Allah ke kallo nan in kana son ka birge Allah ka wanke nan gabka kwanda na wani ba dan aljanda annabi yace yana shigowa menene sifar bai taba kwana da na wani bai da hasada bai da ta malam ku zo kuna shahe shahe waje yayi kyau ku ne wurin boka ku ne hasada ku kashe abokan ku Allah ba ruwan shi da nan zuciya ita ce mahalli inda Allah ke kallo mu gyara zukatan mu jama'a wanga hadisi yana da girma sosai Allah ya ba mu ikon cin halal Allah ya ba mu ikon tsaya ga halal kuma kowa ya mu kansa muhasaba ya tuba ya koma abun mutane da ke hannunka ka mayar in ba su nan ka gaya ma mutunan tun mutuwa ba ta ɗauke ka ba haram na baya sana'ar ka ta haram sai da sigari ko mesh ko sai da abubuwan da ba su shigo hannunka ba sai kire ya yi anguwa ka ɗauki kuɗin ka je ka samu riba da kuɗi wannan duka haramun ne ku tuba ku koma ga Allah in kana son ka yi commerce allin ka sayo kayan suna ga hannunka sai ka ɗauki guda ka yi talla ka ce duk mai son son irin kaya kaza to ya zo ko ya turo dan uwansa ina a gari kaza ya diba ido da ido ya ɗauki kayan a hannu ya tabbatar shi ne dan ana iya talla abu ga salula wanda kace ba shi za a turo ma ba sai ya zo ga hannu ku ta cire ma juna ko ka tura mutum anguwa yana ta iraf malam shiru kamar an shirka bisa baka san mutumin ba haka kawai duniya ce ta yi nisa jama'a Allah ya tausaya muna Allah ya wanke mun zukatanmu ya rabu